شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن العدل عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kuma mai komai wanda cikin ikonsa da kaddara wasu muka farki haɗuwa a wannan dare na litinin wanda kuma yake daidai da daren sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya da sha shida ga wata na uku miladiya a isa nan maryamu alaihi wassalatu wassalam a wannan majalisi a wannan masallaci da albarka masallacin bakin sabon bata a garin ninki a karamar hukumar ninki a bauchi najeriya za mu tashi farkon suratul nur amma muna da yan tambayi da farko Assalamu alaikum. Hari, hari da kuma yana cewa, shi ya halitta, ba wa yanzu mata da ƙarfi na mata gaska gaskiya abin da aka fi so shi na ba magidanci saboda ita mata ai a ƙarƙashin wani take ko ba ka bane ba yawa in dai kana son ka saka da yi to ka ba magidanci wanda in ka ba shi alal akalla ne ka taimaka mishi amma ka ba wani kan wakka yayin ka wannan duk wani ya sai mace duk da duka ta kasa ba daidai wani yawa amma ina shirya da wannan kanwar taka an mutu an bata da marayu tana yin ta wajen kula da su ko kuma mijinta ya sake ta baya taimaka wa 'ya'yan da suke tare da ita to ka ga wannan ka ba ta babu laifi tun da ɗauyin ya take fama da ita amma mace tana gidan mijinta sai ga wani ba ta wani barka sai in an wani gari mijin yana cikin ya su baya iya shi da kanshi to shi ma sai ka ba shi ba ita za ka ba ba an gane ko saboda kullum abin da ake bukata shi na duka hanta ta wanda ba shi da kuma in cikakke cikakke duka hanta kake bukata shi ne ka ba mai gidanci to gaskiya ba na ganin cewa ka ba kallon ka bayan ba su da bukatuwar haka ko suna da bukata ko da yi amma akwai kyauta ta yankwantaka wanda wannan babu ne suka ke musu daga lokaci zuwa lokaci amma da ka ga wani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ya kamata a kalli ƙur'ani a basu Sani a tsaye ba a ramu sani. Wanda Allah ya yi kawai dai mutu ba ku taso ba, ana yi kuma abin da yake faruwa ana kallon gurin da wal'alla ba ka da kayan da za su iya maka sutura duwawunka. An gane ko? ko kuma gurin da za ka tsugunna kayan ka za su iya sauka ƙasa ko ƙasan ba shi da kyau bola ce kai kan kana kyamar gurin to ka ga ka saki rigar ka a gurin babu daɗi je kuma kayan ka ba su kai maka har gwiwa ba shi ma ta ga ka fara zuwa maka shi ma babu daɗi to ko tsarin da manzon Allah ya yi matsala ce an gane ko shi ma wani juji ne da manzon Allah ya yi a gurin saboda gurin kai ya tsugunna ya ba ta kayan ko abin da ya kama da wani almuhimu da yin akwai laruri mutum ya yi ba laifi ba ne an gane ilahi a gane kawai kada ya zama limun dayi mu kana kuma sanan kullum da ke fahimtar wani abu in kai kana kasan wani hadisi ba ko ne a gurin wasu to kai ke nesa wajen aikata abin da yake ba ko a ilimin mutane domin wani yana ganin mutsari a abin da muka taso an da yake mutsari a tsaye ko ba ka bane ba to kaje gurin masu kalmar fahimta kawai kayan tsari a ciki kaga ka zai yau kanka da bai ko ba ka bane ba to kullum dan wasan sunna shi an ba laifi bane ba to ke kalla da society na mutane a gane ku bi mana muke kalla a ina za mu iya yin kaza wani abun addini ne amma in ya zo da sunan ma'ana mutane ba su waye ba to karkai tunda ba dole bane ba sai a zauna lafiya suke cewa inna min al-mustahabbi tarkul mustahabbi li ta'lil al-qulub ko da abu mustahabbi ne yi aikata shi to kuma yana daga cikin mustahabbi kamar abin da yake mustahabbi dan zukata su hannu an gane ba mu yi magana kan sallar takami ba yanzu Allah za ka je ka je unguwa ko gari sun gyara masallacin su da kafin da komai kawai saboda kamar kai halar ne kawai sai ka fita takalmi ka nemo kanka na lafiya ai ta kuma ka baya waje da kai kuma in kai laifin kai ba laifin manzo Allah ba ne ba ai hajji sunna su ala qadri quli ko ke ba mutane ilimi na sunnar manzo Allah gurgurdan hankalinsu saboda wani sunna ce amma da santa ba in yi maka da bai da laifi ba dan kai ne baka yi aiwatar da sunnar ba a ka'ida ka karantar da mutane sannan sai ka aikata musu amma ba ka karantar da su ba kawai hanyar ta biyo ka ko ka ji uzurin da kai ka san sunna maza labar ka dafa musu kawai ka fita ka musu da rigima ba daidai ba ce.
mai tambaya da gaba yana cewa me hukuncin wanda ba ya fita sallar asuba kuma ana kiransa da malam
Kenan, har ka zo da wuce ya gane?
me irin hukuncinsa
To ya yi kuskure ba daidai ba ne ba. Sallar asubahi da sallar la'asar manzo Allah yake cewa munafiki ba ya samun halartar su. So daga ana gane munafiki rikan halartar sallar sa jami'a wannan sarari mutane. sai tsoron Allah ya ke zuwa sallar jami'i saboda sallar jami'i tana da lada shi da bakwai a gani ko salatul jama'a tafdul ko ala salatul fardi bi sab'in wa 20 daraja sallar jami'i tana da lada 27 akan sallar daya akan sallar kai kai kadai to shi da ya san wannan kawai dole ya zai ya ki shi nan Allah ka shi shi na shi idan za a iya tara mutane su karanta alƙur'ani su sauke biyu kuma da niyyar Allah ba ta kyau gaskiya bai zo da sunna ba sai dai a samu wasu ba'adan ayoyi da addu'o'i da suka zo a sunna ko a tofa masa ko a tofa masa a ruwa ko ya ke sha ko ya ke sha ba duk wannan ya zo a sunna an gane ko akwai ayoyi da da addu'o'i wanda maza Allah ya rike faɗa ko dai a dafa gurin da mutum yake jin ciwo bismillah bismillah bismillah wa izu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu sahubukum ko kuma in kai kadai duba shi asalullah al'azim rabbul arshil azim an yashfir to yana asar asar sun zo da su sai manzo Allah ya zo da yake a gurin mara lafiya saboda haka ga abin da aka ce ka mishi ko ka tofa masa ko kuma ka tofa a ruwa ka bashi ya sha ko ya sha ba an gane ko amma a ce an karace mutum Qur'ani tun daga Fatiha har tun daga Bakara Annasi gaskiya ban kai wannan asuna ba wani da shi qur'anin ne ne kullum muna so ku ke gane cewa shi fa ba wai yawan aiki ake bukata quality ake bukata shi kuma quality shine ya dace da koyarwa ni da kai da malamin ka mu ba kowa ba ne mu al'ummar manzon Allah kawai abin da ake so mu yi daraja shine me za mu yi mu kwaikwayi manzon Allah wannan shi na wanda ake nema a gurin kwaikwayo ake so ka yi na manzan Allah dukkan tantar aiki in dai ya dace da karanta manzan Allah an gama ya samu karbuwa amma dai yawan aiki in bai dace da koyon manzan Allah ba shi ne wannan zai zama amila tun nasila tasla naran haziya bi ma'ana masu aikin addini amma suna aikin wahala kuma za su mutu shiga wannan wuta me yasa saboda ba su tambayi manzan Allah yake yi ba yanzu kun ga da wayancan mutane guda uku suka bar gidan manzan Allah suka tambayi ibada da manzan Allah yake ko ɗayan su ya ce shi daga yau ba shi ba shan ruwa da rana har ya bar duniyar azumi zai ke ɗaya kuma ya ce ba shi ba bacci kullum zai ke kiyamun laifi an gani ɗaya kuma ya zo ya ce shi kuma ya iya alkawari ba shi ba kusan ta iyali bayan manzan Allah ya dawo tunda daman sun zo manzo Allah baya gida sun tambaya manzo Allah yake ibada aka karanta musu suka tafi manzo Allah ya zo aka ba shi labari sai manzo Allah bai ji daɗi ba yace ku sani ni na fi ku san Allah kuma na fi ku tsoron Allah amma na kan yi bacci a dare na kan yi kiyamun layi na kan yi azumi da rana na kan sha ruwa da rana kuma ina yi kusantar iyali na kuma ina aure duk wanda ya kyamata sunna ta baya tare da ni idan ka ga yanzu me ake bukata ba yawa ba kwaikwayon manzon Allah kullum ina so mu gane ma'ana wannan wannan dabi'a an gane ku bi ma'ana kwaikwayon manzon Allah shine jagoran ku Allah ya mana da ku
malam ni dai ina jan tafi ji ne tambaya ina yin tafi a gida ko a masallaci sai wani ya ce mun gidi a yi jan tafi ai mun yi magana tarbiyya nan a baya ko ai mun yi magana tarbiyya ka koma mun yi magana tarbiyya da sauran to kan ka za mu zauna ba zai ji daɗi ba in kuna suna ba ku ba ba kan kawar daɗi ba mama ta ba ta yi lafiya to Allah to baka ji ba ba su wasa ta abu ko baka ji ba Allah ba ta lafiya ko baka ji ba kuma Allah da wata malam bai lafiya to Allah sa mana da la to Allah ya ba mamanka lafiya Allah ya sa ka fara shi duk da wani da za ka mata ubangiji Allah ya mai maka da alkhairi wannan shi ne hakkin shi ne amfanin haihuwa ko ba haka bane ba ka tsaya ka zama gatar mahaifiyarka ka mai ka kula ka tun kana ciki har ka girma saboda ka Allah ya ba ta lafiya ya samarka Allah ya sa mata ta fara shi da abin da za ka kashe Allah ya mayar maka shi alkhairi wa shi ya bari kuma ta Allah ce muna rayuwa kuma mutu Allah kadai ya sani haka muke ne na'am
idan ta ce tana shiga na malam ina so ka ba ni shawari kuma ka yi wa mahaifi na nasiha ni ba zawara ce na samu miji an yi bincike a kansa da zai jiki ne amma mahaifi ya ce ba zan aure shi ba saboda wanci dan asaba ne shiga baya kuma yana da wata mata
to wannan kuskure shi za ka tashi a nan abinda hadisi ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawiju fa in lam taf'alu lakum fitnatun fil za ka ardi tashi ba wa fasadun kabir haka hadisi na manzo Allah ingantacce ya faɗa sai sai idan mutum ya zo neman auren yarku kuka yarda da addinin shi da halayensa ku ba shi kaga babbar abin da ka kalla ga wanda ya zo neman auren yarka addini da kuma halaye duk abin da ka nema bayan wannan to ka saba su tare a manzon Allah kuma idan an yi auren ba za ka ga yadda kake so ba tunda baka ba abin da manzon Allah ya ce ba babu laifi a same addini mai halaye mawadaci babu laifi a same addini mai halaye dan manya babu laifi a same addini mai halaye saurayi amma dai magana cewa babban sikeli na auna mai son yarka ko yar uwarka shine menene addini da halaye manzala ce fa in lam tafa'alu idan ba ku ba shi dan addinin shi da halayensa ba da kun fitnatun fil ardi lalle ne za ta fitina a bayan kasa wa fasadun kabir da ko barna babba wanda kuma ga shi duk muna gani saboda haka kamar da nake faɗa mun fi son kanmu ne da yawa kowa yarsa ko da meye sana'ar mutum in dai da wadata za ka ga bai fiye neman bincike ba muna wa shi babanki nasiha ya ji tsoron Allah in dai har ya tabbatar wannan ɗan asabar asaba ai sana'a ce ko ba haka bane ba ai ba sana'a ba ai neman na kai ne kuma ba hausa yake cewa ka kiyaye mai nema ko ba haka bane ka san ɗan asabar waye ki gobe wannan rashin tunani ne na mutane tsakani da Allah shi wanda yake da arzikin ka san jagobarsa take shi talakan da kare na ɗan asabar ko kuma ma shi ushainan misali ka san waye shi a gaban Allah kai ba ka san waye shi ba to da wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne a gare ko saboda shi addini kullum abin da yake kula addinin mutum da halaye shi yana daga cikin kuma halaye shi ne mutum ya zama shi ma zaune ba ai yau illa mutum a ce ba shi da sana'a yi ba ya aiki yi to yanzu to kenan in bai in bai zama dan asaba ba ya kai ke so ya zama ya je wanke takalmi da hula da wando ya zauna kawai shi ga dan gaye ai wannan a hanyar asabar Allah kada ya san kuma waye shi gobe ko ba ka bane ba sai gobe da shi ne dilan ma da ma babura ana abu ne da sauke ko ubangiji ko da ka iyaye mu tsoron Allah wannan son zuciya ne ta mai da yaka ne ma ka zama jari to ita ba ro maka ake kuma kafin ya zaka Allah ya so ke ba da ne ba ne kuma ta mana da wani da biyu ga mun sai wanda Allah ya kare ka daga da addini ake bukata ai illa a ce ba shi da aiki amma in yana da aiki ne to baka san waye shi gobe ba duk waye za ka ga tarihinsa ka san waye shi da za ka ga ka san waye shi kowa in zai baka labari kafin ya kawo wannan marhalar ta kuɗi ko ta rayuwa ko ta ilimi ka san waye shi da a baya za ka kaddara da zama haka a'a Allah ya gaishe da Jabir ku kalli a wata dan magana da yake yace ya yanke hula ko ba ka ce ba to a lokacin sai Allah ya yanke da wanke hula ne eh yace kuma ya yanke da guga amma ta mai mutuna kuma ya yanke to wannan ka je ku je da irin wannan tunanin wannan kauyanci ne da jahilci baka san waye gobe baka san me Allah ya ji akan shi ba Allah ya sa mu
da fatan ma ya sha ruwa da alhamdulillah malam ina so a tunatar da samari da ɗan mata wannan doguwar magana ce na ganta za mu magana a gari ta mu je na samu na saba za a yi magana da izinin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة إن تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
نعم بسم الله الرحمن الرحيم لسنة الله برحمة مجنتين wannan sura ta suratul nur sura ce ma'ana madaniya shi mana yar madina ce kuma tana ɗaya daga cikin jerin surorin alkur'ani tana matsayin ashirin da hudu tana da ayi kuma sittin da hudu za mu ga abin da Allah yake faɗa yake suratul anzalnaha sura ce wadda muka sauka da ita ita Allah ba ita kadai ba ce surar da aka sauka suna da yawa ko amma dai wannan tana da wata kusurciya wadda har dan haka Allah ce suratul anzalnaha sura ce wadda muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka kaddara abubuwa a cikin ta ko kuma wa faradnaha bi tashdidir ra an gane ko bi ma'ana muka wajabta abubuwa a cikin ta gabaye na hukunce hukunce wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu wa'inda za mu ga ayoyin la'allakum tadhakkaruna dan ku tuna ku tuntuntune da ni'imar ubangiji da kuma dokokin Allah Allah ya ce azzaniyatu mazinaciya wazzani da mazinaci idan an kama su an kama su ta hanyar shaidu hudu ko itirari ko kuma ciki wannan su ke tabbatarwa a ce mutum mazinaci ko mazinaciya ko dai itirari ko shaidu hudu sun cika ko kuma ciki ya bayyana to Allah ya ce fajlidu kulla wahidin minhuma ku bulali kowanne daga cikin su idan wani an waye gari wa'annan mazinata ma'ana musulai bane ba bi ma'ana abukar ne saurayi ne da budurwa me a tajarda bi ma'ana bulala ɗari aljarda wula bi ma'ana aljarda shi ma'ana aljisim malamai suka ce an ce a yi bulala ɗari don Allah maka iya fata jikin za a daga kare zama da ma'ana an taba zo ka ciki Allah ce wala ta'khudhukum bi imara'atin fi dinillah kar ku bari tausayi da jin kai ya sa ku yi ma'ana abuwa a dokar addinin Allah ko kuma kar tausayi da jin kai ya sa ku kasa zartar musu da wannan hukunci cikakke in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah kun yi imani akwai ranar alkiyama ranar sakamako وليست عذابهما وليست عذابهما طائفة من المؤمنين للذين إذا أنزلوا مسبولا لنم to a samu wani bangare na mu'minai ya halarci gurin kamar suka ce mutum biyu ko uku ko hudu daga nan dai garbi yake farawa Allah kada dai kai ya gaza mutum biyu daga mutum biyu zuwa sama zuwa su halarci gurin wannan aje haddin bulala ce guda ɗari ga samari da budurwa in an kama su wata hukuncin guda hudu guda uku ko kuma ma'ana haddi ne na jifa to za mu ga cewa a nan gurin ayar ta taƙaita a kan waɗanda suke samari waɗanda ba su ba aure ba amma mu sani cewa kamar yadda hadisin kuma da ta Allah tsara masa yadda zai zo da kuma dalilai da suke tabbatarwa gurare daban-daban cewa duk da cewa ba a ambaci mazinaci musuli ba to kaga hadisi ya tabbatar musuli in an kama shi za a masa ma'ana jifa ne aka san abin da za a yi wa ma'ana budurwa mara aure ko su ma'ana saurayi ma'ana saurayi saurayi mara aure an gani to shi ne yake cewa hadisi ya tabbata daga abdullahi dan utba bin mas'ud bin sa'id bin abi hurairah radiyallahu da abi hurairah Allah kara masa yadda da zaid dan khalid al-juhani fil arabiyyin اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما وقال لهما yace hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa'ansu mutane guda biyu sun zo gurin manzon Allah ma'ana mutanen kakara ne yana son ya kawo maka saboda a nan gurin kun ga ba a yi maganar jifa ba ga wanda yake mai aure amma akwai aya da Allah yake cewa al-shaykh wa shaykha idza zanaya farjuhuma albatta nakalan min Allah ai qur'ani shi Allah yace al-shaykh dattijo mai aure wa shaykha da dattijo mai aure idza zanaya idan sun yi zina farjuhuma guje su wannan azaba ce daga Allah to amma wannan ayar an share tilawarta ta amma a bar hukuncinta domin akwai wani ilimi da malaman ulumar qur'ani suka ce masu mana annask da ulumar da usulul fiqh bi mana annask bi mana sharewa zaka ga ga hukunci da farkon musulunci daga baya kuma saboda wata hikima ta ubangiji sai a share wancan hukuncin sai a kawo wani zaka ga wata ayar an share tilawarta kuma an share hukuncinta wata kuma an share tilawar amma hukuncin na nan wani kuma hukuncin na nan amma tilawar ba ta nan sannan ana iya samun naskul qur'an bil qur'an aw naskul sunna bil qur'an aw naskul qur'an bil sunna duk ana samun wannan ana samun wata aya ta qur'ani ta share wata aya ta qur'ani ko kuma ma'ana hadisi ya share wata aya ko kuma ma'ana aya ta share hadisi dukkanin su akwai a gane ko baki ɗaya ayar duka da karanta ta a Qur'ani da kuma ma'ana hukuncin ta baki dai an share ko kuma ma'ana a bar karantawar amma an share hukuncin ko kuma a bar hukuncin amma an share karantawar kamar wannan kaga yanzu in za a ce ka nemo wannan ayar al-shaykhu wa shaykha idza zala ya farjuhu wa albat ya za ka babu ita amma hukuncin tana nan an share tilawar shine zamu ga Umar kan kasab Allah ya kara masa yadda yace lokaci zai zo za ku ga suna cewa ai ba hukuncin jiba a ƙwa'ani ya ce to ku sani mun yi jiba manzan Allah ya yi jiba ni ma na jebe saboda haka hukuncin jiba yana nan a sunar manzan Allah da wannan hadisin kuma ya ce fa da ya rasu da Allah suka gugur manzan Allah ba ƙara da kuma suka ce da shi ya rasu da Allah ya manzan Allah in nabili kana asibar alamar ta'ala ya ce ya annabin Allah wannan ɗanawa yana aikin kwadago a gidan wannan a gane ko farda na ji ba'adihi sai ya zira da matai a gane ko ya ce fabadai su hu fabadai su ibini nilhu limi a tishadin walida amma sai na fanshi ɗana sakamakon zane da ya yi da matar wannan da yake aiki a gidan shi sai na fanshe shi ma'ana da awaki ko tumaki ɗari da walida guda ɗaya fasa'altu bayan mun gama wannan abin fasa'altu ahlal ilmi sai na tambaye ma abota ilimi ga yadda muka yi ga yadda muka yi fa akhbaruni anna Allah alabni jald mi'a wa tadribu ali yace amma da na tambaye masu ilimi suka ce a'a ai abin da hukuncin da yake kan ɗanka shine a yi masa bulala ɗari kuma a kai shi ba kunta wani gari shekara ɗaya a gane wa an da alamar asin haza a rajin shi kuma matar wannan hukuncin ta mana jiba to kaga ga waccan ayar a shekwa sheka ga wannan alisa sun tabbatar cewa ma'ana duk musulmi ne ake mishi jiba yanzu wanda da ce ba jiba a qur'ani ko hadisi ya yi karya an gane wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama tilawa ga manzon Allah na abin da ya faru ga jawabin manzon Allah sai ce wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da wanda rai da yake hannunsa la tubiyanna bainakuma bi kitabillah yace tabbas ne ku zan yi hukunci tsakanin ku da littafin Allah dama je gurin manzon da bai hukunci kai da littafin Allah ko an gane sai ce alwalida wal ghanam raddun alayka da walida da tumakin da ka bada guda dari za a maida ma kayanka wa alabni wa alablika zal dunya wa tadrib amin dan ka hukuncin da yake ta shine mala a masa bulala dari kuma a kai shi ba kunta wani garin shekara daya an gane to shi ne jamhurin malamai sun tafi a kan cewa kawai shi wannan na za a babutar da shi bayan shekara ɗari yadda wata imamu shafi na ganin ko abu hanifa ne yake cewa a'a shi yana ganin wannan zaɓi ne na liman amma dai abin da yake hadda shi ne menene bulala ɗari amma babutar da shi shekara ɗaya wannan zaɓi ne a gurin mai ma'ana alƙali ko ya zartar da cewa shekara ɗaya ko kuma ya kyale shi amma dai abin da yake ma'ana hajji shi ne bulala ɗaya sai maza ya ce wa kudu ya unais ya ce sai maza Allah ya kira rajul bin aslama ya ce ya unais ki sammako algudu shi ne sammako idi jibi ilamar ata haza ilamar ata haza ka yi da jibi ka tafi da sassafe gidan wannan gurin matarsa ba ne ta rafar juma'a in dai ka bayyana mata ga abin da ya faru in dai ita rafi ta ce eh hakan ya faru to ka jefe ta bagada alaiha sai ka yi kika umarnin manzan Allah da sassafe sai garga gurin wannan mata ya ce ga abin da aka ce kin yi da wani ba kara fat da ta ce gaskiya haka ne bara jama'a sai jefe ta ga imani wato wannan zai nuna maka cewa wanda ya san Allah shi ke tsoron Allah kaga ta gano mata ce a'a ko da shi ya yi tsirarin in ta ce a ba yadda za a mata dole a kyale ta kina ba ta fahimci abin da kyau to ku kalli ma abin da ya faru kuma a kan ma'ana ma'iz da kuma kamidiyya su ma ba abin da ya faru ke nan ba saboda ce na halaka na halaka na me ya halaka da eh ya rasulullahi na yi su na hannu yi su a fi damun hadda a kim alayin hadda a fi damun dokar Allah maza da ce tafi sai kin aiki sai da zai na je gare ki in mun kashe ki mun kashe tsayi ne kenan in kin haife sai ki dawo ta je ta yi zaman renon ciki har ta haife ta dawo ta ce annabin Allah a tsaye da mun haddin Allah na haife manzo Allah ya ce yanzu in muka kashe ki dan kina da bukata tare da kika nono ki je sai kin yayi in ya ku kalli wannan fa dama ake ba ta duba malamai suka ce illa ta gudu shi kenan amma saboda imanin ya riga ya raba tana ganin ai in ba ta kawo kanta ba ina za ta sa kanta a gaban Allah gobe kiyama ko ga masu imani ba to dan ta kara nuna wa manzon Allah cewa abin ta da gaske take da ta tashi bayan ta yayin sai ta zo da shi yara ma yana cin gurasa alamun cewa yanzu zai iya rayuwa babu ita sai manzon Allah shi guje guje ta sai maka tattara rigar ta maka daure maka haka rani maka sa kanta ya fito da aka aka mata rodi wato in ka kalli hukuncin zina za a ƙara sanin zina bala'i ce zina musiba ce zina bala'i ce saboda ka kalli rai da yake da daraja amma haka za a zo ana shi ana gani a kajifan ba shi bane ba har ɗaya daga ciki ana jifan yake faɗar makan magana matsala ce ku bari laƙad tabar taubatan لو قسمت على أهل مكة يكون مدينة madina لك مدينة لو تأتي manzala ce ta yi tuban da inda za a raba wa mutanen madina tubanta da kowa ya shi Allahu akbar ai wanda ba karamin imani ba ne wannan imani ne na- na ƙarshe an ce ki renon ciki kin yi renon ciki kin dawo an ce sai kin haifi kin haifi kin dawo ba za ka ce a kula da ita ba za a iya kama da tafiyar ta yadda isa ga fara ina Allah gafurur rahim ina fata an gane amma wannan bai ba ta nutsuwa ba har sai da aka mata wannan hukunci Allah ka kiyaye shi to kaga wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi baki da to kaga yanzu zamu da ishkali da waccan aya da aka share tilawarta amma hukuncin tana nan da wannan hadisi ta tabbatar mana cewa je ake yi jefewa ake yi ga mai aure musulmi amma malamai sun ce sai auren da yake sahihi amma in faɗe aka mata ko da aka yi ta a baya to je a yanzu ba za a kira ta musana ba tunda ba aure bane wanda shari'a ta amince to shi ne a hadisi Abdullahi dan dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa wata rana sai Umar ya mana kutuba a cikin kutubar sa fa zakarar rajul fa qala sai ambaci jiba sai yake cewa la tuqda anna anhu fa innahu hadd min hududillah yace kar ku yadda wani ya yaudare ku akan cewa yin haddi ba dokar Allah ba ta a'a haddi dai ne da cikin dokokin Allah a gane ku yace manzon Allah ya yi jifa ya daidai وردمنا بعده كما من يدك بيا من الله بدنيا yake wa sayakunu min ba'dikum qaumun yake saboda a bayan ku za a samu su mutane yukadibuna bil rajuli an gane ku suna karya da cewa ai babu wani jiba Qur'ani kawai bulala aka ce to saboda haka ku sani cewa manzo Allah yayi jiba kuma mun yi jiba yace wa laula an yaqula qailuna inna umar zada fi kitabillahi ma laysa minhu yace la asabatuha kama nazalat yace wallahi ba dan mutane kar su yi surutu masu magana su yi magana ba sai Umar ya ƙara ayar da babu ta Qur'ani yace to waccan ayar da na rubuta ta a gefen Qur'ani cewa ash-shaykh wa shaykha idza zanaya farjimu ma al-batt na kala min Allah yace ba dan ne kai surutu a cikin ayar kare Qur'ani ba da sai na sa a rubuta ta a gefen Qur'ani dan kowa ya tabbatar hukuncin na nan da dawo sai aka tare idan kage yanzu babu wani wanda zai zo ya ce mai ce ma'ana jiba ga mazalaci wanda a kama shi ta hanyar ikirari ko shaidu ko kuma ta hanyar ciki wannan abu ne wanda yake shi ne ake yi amma inda ɗaya zai ce ke ɗaya ce a shi ke nan wanda ya ce a a ce a kyalice sai ya haka ma'ana li'ani ne ya ce shi ne ya ce ba cikin shi ba ne ya ce kuma ta ce cikin shi ne to ana abin yake inda ka ga daman lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar ma'ana zina cewa duk wanda wallafe hoto wata wanda aka same shi ya samu ana zina to falyatu bi arba'a shuhada shuhada ko ya zo da shaidu guda hudu ɗaya daga cikin sahaba manzala ce ya rasulullah yanzu ka samu mutum yana zina da iyalinka amma a ce har sai ka lalubo shaida guda hudu kai abin ai da shi wuri da girma ya annaba na
to haka dai hukuncin yake a wannan lokaci shi kenan bayan wani lokaci sai ya dawo sai ce ya rasulullah ka ga abin da nake faɗa maka din nan ko to Allah ya zarbe ni shi Allahu akbar bai ma'ana na kama matata tana da lata da wani to sai Allah ya sauko da aya ta maganar li'ali tun da dama tun a farko ya jinjina abin ya girma ya za a yi ka samu ana badala da matarka sai ka kawo shi da hudu kuma shaidun nan kowanne kamar kuka hausa suka ce sai ya ganta kalmir wadi ko bilmuku hal sai ya ganta mana kirmi da tabariya amma inda na ɗaya zai ce eh na gan shi yana sukuwa kirmi da tabariya na biyu ma haka na uku haka na wasu sai ce gaskiya na samu ne na sa wando to duk da muku wala da tabarin kamar kun shiga halin kasa to kaga abu ai da nauyi ko ba haka bane ba sannan in dai ba hau ya fada mana lafiyar ba a ce har a kira na daya har a kira na biyu har a kira na uku har a kira na hudu to dole kowa sai ya saboda ka gane cewa ba a kama hukuncin zina sai an ba mataki mai tsauri saboda harka ce ta salwanta rai to dole ba za a yi gaggawa a cikin ta ba to shi ne a ka'ida sai kowanne ya ba da shaida ya ganin kiri-kiri ya ga gaban shi a gabanka shi ma nake ce in na ga gaban shi a gabanka a gane ko amma ko da ta na ga su a kwance amma ka ga gaban shi a gabanka a to sai da ta rubuce alƙali zai muku wula da tabarin tabarin baki ne to ta ga gudun irin wannan sai Allah ya kawo sauki cewa to duk wanda ya ga irin wannan ko ba halin da zai iya kiran wasu ko kafin ya kira sun tashi to shi kenan sai a kira shi a kira ta a je gurin alƙali ko gurin liman bayan salar asalar juma'a sai a je a yi ali a gani ko ko ciki zai kore ko kuma zai zai tabbatar wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa hu ba ciki na bane ba wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa hu ba ciki na bane ba wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha ba ciki na bane asa hudu a ta biyar sai ce in ƙarya nake Allah ya la'ace ni sai a dawo kansa ta ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha cikin sani wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa cikin sani ita ma asa hudu a ta biyar sai ce fishin Allah ya tabbata a kaina in gaskiya yake idan kowa ya rantse to alƙali ba shi da kasai suke da haka da kyale su amma in ɗaya ya rantse aka zo kan ɗaya ya rantse to kar wanda ya rantse shi da menene mele amma in wannan ya rantse wanda ya rantse akwai wani hukunci ko rai ba shi kenan Allah ya sai je kula da barin sabaki da to shi da aka yi irin wannan a zamanin manzon Allah ko kalli tsoron Allah ko kalli haiba da kwarjini irin na manzon Allah amma aka samu irin wannan ta faru a gaban manzon Allah shi ran da ya kore ita kuma tare da ta tabbatar manzon Allah shi to ba abin da yake tsakanin ku amma Allah ya sanje ku makalici manzon Allah ya sanje ku ai ina sanin da kamata ba wannan da zan ba yake kai ne makalici amma tun da ya rantsa ya rantsa manzon Allah shi tabbas ba abin da yake tsakanin ku amma Allah ya sanje ku makalici to kenan ka ji abin da yake nuna mana cewa akwai masu dara'a ko a zamanin manzon Allah Allah kamar da an gane to shine amma an samu ɗaya daga cikin magabata shi yana ganin cewa Imam Abu Ahmad bin Hanbal domin duk malamai sun tafi akan cewa duk wanda aka samu yayi zina mai auren kawai giba ne ba ma Abu Ahmad bin Hanbal ya ce a'a ana haɗa masa da bulala ɗari sannan kuma a kashe shi a jefe shi ya ce shi ne shi ba ma'amar ana haɗa da ce duk an ji kuma a zazzari a bin mutum aljaz ya kitabin lahi wa rarrabe su ya ce ni a fahimta da ni za a haɗa masa jiba kamar da ya zuwa buhari wanda ya duhu ba a gane ko shi ne bulala kenan ko ya ce kuma jiba kamar yadda zuwa sunna daga shi abu nasa ne la'ala ne hujjata ya ce saboda abin da aka ruwaito daga amirul mu'minin aliyu allah tsara masa yadda ya ce lamma a ta shura'a a gane ku jalada ha yawmul khamisi wani jama'a yawmul juma'a ya ce saboda wata rana an kawo wannan sharif shura'a an gane ku gurin sayyidina aliyu ta yi zina ta yi aure a baya saboda haka sai mata bulala ɗari ranar alhamis kuma yasa aka je shi ranar juma'a amma wannan ko da ra'ayin fahimta abu hanifa a wannan abu a imam ahmad shi gaskiya amma aka sai sun tafi kawai ma'ana bulala ta saurayi da budurwa shi jifa kadai na wanda yake mai aure ne amma haɗa masa da jifa da bulala wannan shi ne ya fahimci wannan hukuncin a gane yace sannan kuma za ka fahimta cewa sautari daga cikin magabata sirrin jaya a kan kawai jifan za a yi me yasa saboda duk a mu'amalar da aka samu da sai da ya ce mun yi manzo Allah ya yi jifa mu ma mun yi jifa bayan manzo Allah duk wayannan da su din ba inda suka zo cewa an yi ko menene bulala kafin jifa imam abu ahmad bin hanbal ne kawai ya tafi cewa bi za a hada masa ala da wancan asarin wanda shi abu a amar da imam amur yake dogara a kai cewa hussein ali ya yi jiba ya yi kula da ranar juma'a ya yi kuma jiba ma'ana ranar ya ya kashe kuma ranar juma'a ya yi jiba kula da ranar ya yi kuma ma'ana jiba ranar juma'a an gane ko sannan kuma za mu ga cewa duka duk mazabata baki daya duk sun tafi a kan cewa wannan tagribi jamhur sun tafi akan cewa za a yi masa shi haka ra'ayin imamu ahmad yake haka ra'ayin imam malik allah kara masa yadda yake haka ra'ayin a wannan kuma imam shafi amma abu hanifa ya ce a'a ba za a yi tabire da shi ba ba kwantar da shi wannan yana gurin liman in liman ya ga bukatar haka a yi to daga ba ce ta in an ba mutu da shi akwai matsaloli da ke faruwa dama dai an ce shi za a ba mutu ban da ita saboda za a yi samu wata barna a ba mutu da ita tunda za a ce a zauna gari ne tsawon shekara daya to wancan ma da ake zaman lafiya balle kuma yaje yanzu al'amura ma'ana suka lalace to shi ne Allah yake cewa suratul anzalna sura ce maka sauka da su kusukum wa farradna imma bi tashdid wa imma bi takhfif an gane ku kokarin na bi ma'ana muka kaddar abubuwa a cikin ta ko kuma ana muka bayanin an muka wajabta wa bayi hukunce hukunce a cikin ta wa anzal lafiya ayatin bayyinatin muka sauka da ayoyin ma'ana bayyananu la'allakum tazakkaruna dan ku yi tuntuni yanzu kaga sau tare ba ka gane girman sabo sai kaga irin girman hukuncin da aka dauka akai ba haka bane yanzu in kana daukar gulma karaman matsala ce to ka ga manzo Allah yayi magana duk magulmaci ba ya shiga aljanna sannan kuma aka ce duk gulmar da zaka yi da mutum to ka sani duk da kifarin ka da haila ka baya kankare shi sai ka nemi yafiyar wanda kai gulmar da shi to ka ga ba karamin illa bace ba ko to ka ga yadda ma zaka fi cikin mala dole ba karamin tashi hankali bace ka kalli girman rai dan adam wanda manzo Allah yake cewa la zawarul ka'aba a kauda ka'aba a rubuta ka'aba ya fi sauki a gurin Allah akan zanga jirgin ne guda da a doron kasa wala a rusa ka'aba duk kimarta akan a ce ga wani bawan Allah an kashe shi a duniyar sa da yanzu rayuka nawa ke kashewa ka ga ba kaɗan ba to kaga shi ma wani zai zama maka ma'ana girman kisan kai sai Allah ce azzaniyatu wazzani mazlaciya da mazlaci malamai suka ce me yasa aka fara ambatar mace saboda azzaran mace ta fi zara'a ta fi karfin hali saboda duk abin da za a yi na zulama take lamba daya in ba ta so ba za a yi ba na farko sai ta yi shiga banzan har a ga abin kwaɗayi a tare da ita an gane ko sannan abu na biyu ko an kula ta sai ta ga dama in ta kula ba haka bane ba sannan in ta so za ta ihu za ta kala za ta complain ba haka bane ba to ka ga duk waɗannan abubuwa din mace ita ce mafi zara a kai shi yasa Allah ya fara ambatar mace saboda zina ta fi sauki a gurin mace saboda in ba ta amince ba in ba ta so ba za a yi ba shi yasa aka fara da ita kuma dai daga an samu lalatar zina da laifin waye mace sai dai in ba dai aka mata ko kuma wani abu aka ba ta tasha ba ta sani ba amma yanzu ko matsalar da ake samu saurayi zai ilaci budurwa ya ce su je su gaida maman shi ko a je a gaida aljin shi karshe sai ya sa mata ma'ana wata kwaya a cikin lemu ko ana shiga gida ya sa sakata ai kake damu a nan ma ainihin mace ne tunda me yasa ba a ɗaura miki aure ba har kika bi shi in kina da kamala ai ba za ki a yaga ba ina fata an gane dattijan arziki ba zai amince a yaga ba akwai dattijan mu da wani ya ba shi da lafiya sai wani ɗan shi ya zo gaire shi sai ke ce masa wannan ba sai ta ai budurwa za ki budurwarka ya ce iska kare ya ce iyayenta su mutanen maza ne in dai har za su iya barin ka ka taho tun daga unguwarsu ku zo nan gudun ba a ɗaura muku aure ba to mutanen maza da iyaye ba da tije ba ne kuma haka ne kaga yanzu inda ba ta ba a samu matsala kenan ka dai eh ina son ki ina so na to a hakuri da wannan zarsa zarsa in har ya zama amrun la budda minhu a hada ta dan wata mai wayo ba karamin yaro ba amma sai da ai ba komai an yi mai ko an sa rana saura kaza wata kaza da ai kuma da ya faruwa to kaga anan mara in an samu lalacewa waye da mace ce to shi da Allah ya ce wazzani sannan sai namiji ya zo a mataki na nawa na biyu Allah ce fadlidu uma fadlidu kullu wahidin minhuma mi'atu jalda mi'atu jalda ko je kuma su bulala dari malamai suka ce za a za a za a za a za a za a dan kame rigar haka a gane ko saboda kace galau galau galau saboda bulala ta shige ta haka daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara dama za a sa jama'a suke lissafawa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku haka za a sai an jai to kaga in dai da rabin imani wanda ai yayi sadakar ko ya yi sai zama abun kunya abun abun abun take shi mutum ba ya sake ba insha Allah Allah ce wala ta'khudhukum bi ma ra'afatun ra'afatun fi dinillah kar wani tausayi ya sa ku kai ku kai da hukuncin Allah dokar Allah dokar Allah ce ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa alkali yace za ku yi rigingimu ko ku cuci juna ko abin da ba daidai ba to kwa iya yin abuwa a tsakaninku kafin a zo gurina amma in yi zo gurina kuma to magana ta kare shi yasa duk kes din yana kotu to sai a bari a mata kotu din kotu amma in dai a tsakanin ku kafin a zo za ku yi tattaunawa a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma in zo gurin manzon Allah ba to sai da isdarar hukum kawai to shi ne Allah yake cewa kada tausayi ya tausayi gare ku ai yaro karami ne ai maraya ne ai ba shi da ko a babu wannan kuma ai wannan hukuncin tsarki ne a gurin shi an gane Allah ya ce to in kun yi haka kun zama masu imani da Allah da kuma ranar lahira kenan duk wanda baya bin hukuncin Allah bai yi imani da Allah ba da ranar lahira shi yasa kullum magana abu daya duk hargirar da muke na rayuwa a yanzu ai rashin yarda da Allah ne rashin kuma imani da ranar lahira ne saboda inda mun imani da Allah da kuma ranar lahira ai ba za mu rasa abubuwan ba ai da ka ga mu'amalar mu a yau za ka san kawai fadar kiyama muke amma ba mai da akwai ka ba saboda inda mun yadda akwai kiyama to wallahi abu ba za mu ba za mu aikata su ba tunda ka san kiyama da ita ruwa na hisabi ne kamawar Allah ce damkar Allah ce Allah subhanahu wata'ala ya tawal yashhad azabahuma qa'ibatun min al-mu'minina lalle ne idan an zo wannan hukuncin a samu wani bangare na mu'minai me yasa malamai suka ce saboda hikimomi guda uku hikima farko za su tabbatar an yi hukuncin hikima kuma ta biyu ya zama darasi a kansu da kuma nasu ba labari a gane ko kenan in ya zama da cewa game gawa ne bai isa tsoron Allah gawa na ba to dan adam ba shi da hankali ke amma cikakken hankali shi ne idan ka ga wani ya yinka ya yi kaza bai samu fita ba to kai gobe ka sake ai ba za ka sake ba al'adar manata aljazairi mai hankali shi ne mai wa'azantuwa da abin da ya fara kan dan uwan shi da na gaba kuma ake ganin zurfin ruwa haka ne to kenan in ya halarci gurin shi a karan kansa ya zama darasi sannan kuma wa'anda zai ba labari su ma ya zama darasi a kansu shi yasa Allah ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya ulul albab duk abin da za a fi da dokar Allah to shi da rayuwa a cikin shi an gane kai sata an yanke hannu ka kwagule da mutum kai ma an kwagule maka ka yanke masa hanci an yanke maka ka cire masa haƙori ɗaya ko biyu a ka biya diya ka cire masa ɗan yatsa wannan kowane ɗan yatsa nan yana da matsayinsa a musulunci ina ga ɗan yana daraja da kima in ɗan yatsa wanda aka fitar maka ga guri kaza kin wannan ne haka kin wannan ne haka kin wannan ne haka kin wannan ne haka sai Allah ce wa duruwa kisas in gwalaunuka ne shi ma zai kada uku ne rauni akwai ba shi da wajen ba da uku shi akwai na wanda zai taɓa bata farko ga hukuncinsa akwai wanda zai taɓa bata ta biyu ga kudin in ya kai bata ta uku shi ma ga kudin in ya wuce fatar ma har ya taɓa kashi shi ma ga kudin to kaga inda za a ɗabbaka wayannan hukuncin hukuncin za a zauna lafiya saboda wani ya yi bai sha ba an masa hukunci kai ka sake shi yasa Allah ya ce walakun fil qisas hayatun akwai cikakken rayuwa wajen tsira kisasi a shari'ar musulunci saboda shi kanshi wannan da aka mishi darasi ne a kai wanda kuma ya da'awowa ne shi ma darasi ne ba zai aikata ba sai a zauna lafiya amma wancan ya kashe ya je an fara shari'a ba zai ko ina ba an yi burin burin burin burin an gama an ɗauko lauyoyi an yi turancin banza da iskanci an kammala a gani kuma an yake bari kenan ba musamman yin hada da ɗan masu da ɗan manya ko da ɗan masu gari a hannu ba inda abin yake zuwa a kotun farko ma ake gaske su in an gada ma kuma da mugayen jami'an tsaro yan sanda da lauyoyi a taku da labarin baki daya to ku sani da kai dp1 da ɗan sandan da duk kowaye duka ku yi abin da ku da lauyoyi duka za ku ci ba baki da gidan ku insha Allah saboda ai abin wani abin shi da taka shi za ka ga irin kiri an juya gaskiya saboda mutum na da kuɗi sai ka taɗa wani lokacin ka je barbara an maka ciki a gane ku sai ka wani kai ba aka yi wa amma da sai a lauya magana ma kai ne mai laifin ma baki da to yanzu a ce ba kawai kayan wadan saka da fi ma kai ya gama da kawai to ka kai ne mu zaka gani kuma kwatan kai yanzu ba ta a kai kamar a yanzu ba ta kan da mala ka so da an ne ga da menene da kawai da baka da kudi to kar ku manta fa da yahude ne kafiri amma yazo wa'insu daga cikin sahabban manzo Allah suka karkata sata aka yi wani alhalin wanda da ke wani abu musulmi ne amma an zo haya haya haya haya sai ake ganin wannan bai huda ne suka je suka gamsar da manzon Allah ai ko Allah ya zuraro ayoyin aya goma yana wanke wancan bai hude yana dora laifi akan musu ya ce ha antum ha'ulai ku ga kuna jajar an fi hayatin duniya kun je kuma ya jayayya kun kare shi kai lauya kai DPO kai shugaban yan sanda kai waye duk kun kare shi to faman yujadilullah an yawmal qiyamah to idan kun yi anan kun ci nasara to a gaban Allah waye da wani kuma Allahu akbar.
shi yasa ku kwanta da hankali ku ba a ce bilis ba duk wanda ya zalunce ka sai yayi amai ya dimmage ne ba a ce ka zauna lafiya haƙƙin ɗan adam haka yi so daga in ma an buga an buga ka gama za ka yarda shi ka sai ka kura inda yanzu kotun ƙasar nan in ka ga an maka hukuncin da kake so kana da kuɗi kotu ce ta masu kuɗi kawai kai kana da kawai sai dai ma kai Allah ya sa wani ma ta zai bashi da Allah ya sa wallahi ko kai kuma ka san Allah ya san maka kike ba da lokaci haka nace ba ba ka san da kai ka san Allah ba komai mu je a lahira na baka wayyo ka ga bai san Allah ba wai a lahira da man ka da lahira maka da ni ba hada ta a wannan ma ku ce ba shi da hankali bai san waye Allah ba bai san waye ubangiji ba ubangijin da ya haramta wa kansa zalunci to kuma kai zaka yi kyale ka wannan zai ba mu tsoro mu gane cewa ashe bin dokar Allah abu ne wanda yake ba da zaman lafiya a ƙasa amma rashin bin dokar Allah bala'i ne nawa yanzu da shi ana kaka kaka shi in za ku kalla sai yanzu mutum a ce ka taɓa wannan eh ya taɓa yi to da shekara kaza ya ka fito eh lauya na ne ya fito da shi. ba ba gani a gamiya sai ga wani an ɗaure shi sau uku sau hudu sau uku sau hudu amma yake fitowa hukuncin ɗaure ya kamata ya zama ɗaure rai da rai kai almuzahalar faɗa ake tsakanin 'yan sanda da kotuna lillahi lazi la ilaha illa huwa ya kamata Allah ya kifar da Najeriya kan haka wallahi in daga shirye da ake akwai lauyoyi ƴan wuta lamba ɗaya akwai alƙalai ƴan wuta lamba ɗaya kuma za ka tada cewa wani mutum da wannan yake ci da wannan yake sha wallahi duk wanda kana lauya ka je ka bashi kariya akan karya sai ka gurbana gaban Allah ranar kiyama duk alƙalin da yake hukunci akan karya hukunci da ya kuma sai da ya je a gaban Allah ranar kiyama kuna gani ba haƙƙi ko na dabba ne yadda Allah yake hukunci a shi balle haƙƙin ɗan adam wani ɗan adam mai daraja mai kima mai mutunci amma ba ruwan na mun je kotu sakamakon wani ɗan bas ya tunkuɗe wani yaro a matsayin kamar siriki ba kama siriki ne a gona aka yi bulin bulin bulin bulin da ba amma kamo shi ba aka kamo shi abinda alƙalin yake faɗa mana sai yi to nawa za mu bashi muka ce to ai yana bai ai shari'a ma ba kai bai ce eh shi ai bai san me zai sake da ta gudana ba amma dai a fara sallama shi kaji ba a nan muna cikin sambar wani ya zo ya ci miliyan hamsin ko ishirin da jirgin namanta ta wani ya ce nawa ne ka sona ya ce sai labari ma kayan nawa su ne na karbo zan ba da dubu hamsin ka aka zama tattauna da ya fita shi kuma da ya ce bashi ne ya ce nawa zan ba ka ya ce nawa kashe su ya ce zan ba da miliyan biyu da dari da dari da shi kenan an gama da zaka gabara subhanallah zaka ce sai ya ce to idan na zo in aka zo ma ko ta kace kai ba kama san da kudin ba kwata kwata zan bugi teburi zare maka yanzu sai ka ce ke ka sani nawa za ka ke zaka da ka ce wani dubu ashirin ko dubu goma goma wannan mutum a gaba ne ba ke wani abu a gaba ne ba wani abu kuma da shekara goma sha biyar to yanzu dan Allah dan Allah yanzu ina zaman lafiya irin wannan kasar ina zaman lafiya kuma alƙalin dan musulmi ne kuma yana sallah wani bai yana sallah kuma har yana sallah annabi to haka muke a kasan wallahi in kana kauye ne baka san me yake gudana ba amma da za ka shiga Abuja ko kana da alaka da wanda yake shiga Abuja yake baka labari wani abu sai ka ji kamar kanka ya mushi wallahi a wannan harkar ta mutu kasar wallahi shi yasa kwata kwata hanyar gyara ba mu kama ta ba ba mu kama hanyar gyara ba har yanzu saboda babu wani alamun canji kullum mai kuɗi shi ne shari'a amma tana ka bai ba kuma yanzu ma da alƙalar sai a tafi kama ma an gara mawula ka kama kana ne ke tsara sai a kai ka kano ko kaduna ko abuja sai za ka iya an ɗaga wata uku wata biyu na rasa wani sutura kwanci kwanci kwanci ma aiki ko a mace ma aiki dole kai allah ya sa ba za ka iya ba kamar shari'ar ba lalle abin ya dawo ba kuma yanzu da tafiyar da kuɗin mota kuma mun wata asara da asara ce to kawai sai ka ce Allah ya isa kuma ya isa to ma duka kalifin masu wannan cin iskacin hancin suna albarka a rayuwa wallahi daga lauyan da jami'an tsaron da alƙalan ya haram na da baka zauna lafiya ai ba kai ba kuɗin haram masu albarka soya wannan ya rage namu in za mu gyara mu gyara amma dai mu sani cewa duk wanda aka zalunce shi ko kwayar zarba shi wallahi sai Allah subhanahu wataala ya kwato musu haƙƙin saran alkiyama ba wanda zai shiga aljanna Allah ya yi wa kansa shela ba wanda zai shiga aljanna sai ba abin shi ba shi ko bandala ba ku shiga sai ka zama kiyar tukunna da haƙƙin mutane da kuma ma'ana haƙƙin bayi in kuma haka mutum wani ka daban to duk yanzu dan Allah in da mun san haka zamu ci wajen abin da muke shi yasa malamai suke cewa kawai ga mu nan ne amma wallahi ba bai da akwai kiyama ba saboda ayyukan mu ba sa nuna alamun cewa mun yarda da hisabi tunda in da mun yarda akwai hisabi abubuwan da muke ba irin waɗannan ba ne ba wani mutum ne muka je gurin shi muke mishi magana za a kaza za a bada kudin kamar sai ce su kaza ni na ci kudin musabaka Qur'ani ma na zauna lafiya wannan wani mai wani babban jami'i da lokacin yamma sai ce wacce ya ci kudin musabaka Qur'ani ma to ba lalle kudin kuna wannan na wani kaza na wani kaza kawai dai kure kure kure ka kama kawai sai mu kama kudin ku kawai amma shi ya ci kudin musabaka Qur'ani ko kudin me kuma kudin me kuma zai su muhalin kaga ba rayuwar da mutum Allah ya soke duba da ne na lokacin zan kaɗai ta ana abinda na faɗa daidai ubangiji su bahana wa ta'ala ya zama da su na kuskure kuma ubangiji su bahana wa ta'ala ya zama da akwai ɗaya daga cikin agajin mu yana cewa yana da laruri na kafan mu mutaji ya Allah Allah karka darbe mu da zamiya kan zamiya zamiya Allah Allah karka mana asiri Allah in za ka ɗauke mu ka ɗauke muna masu imani Allah ka kashe mu a cikin musulmi ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك